إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 15 ga watan 8 2025 a sati da ya gabata muna cikin sotul aqaf mun tsaya aya ta 8 yau insha Allah za mu tashi aya ta 9 kayan nan akwai alamar tun da ka zo? kawara ka dai hank tambayoyin ka hanyar shirya hankali da ke a gaggauce zuwan suka dan huta yana tambaya mutum ne mai mata biyu sai daya biki ya kama a gidansu sai ya ba ta kudi ita ma ɗayar sai ya ba ta a ba sai ka ba ta ba abinda yake adalci ita ma nasu in ya tashi sai ka ba ta shi ne ai ba ita kawai wani ka ba wani abin da a gidansu ka taimaka ita ma nasu in ya tashi sai ka taimaka ba wani a ce ka ba ta da abin da yake mai dalili ne kamar misali na diya ne wannan wani abu ya tashi nashi ya kace awa diya adalci ko to wannan wani abu ne ya kai bukata ta kama amma wannan ya ma wancan wanda tashi ta bukata bukata ta shi zawa haka mata duk abin da yake wani abu ne na ya giddo na bukata ko ta masala za a ma ɗaya ita ma na ta in ya taso a mata idan ba a mata ba ne ba kirshen adalci amin sai wanda yake cewa mata ne guda biyu din da yawa wani masu mata biyu ne mata biyu gare shi sai ɗaya ta mai yajin aiki ta kiya mu'amala da shi za shi gidan ɗayar to gari zai shiga kun sai ta yi can gudun haƙƙinta ne ta ɗauki cikin ba matsala kan ko daya shi wannan ya zo sallah ana shi bai magaraba ba suna sallar isha ya same su a tahiyya ta farko an kare ya zai kina raka abi za a yi da shi an kare sai ta shekawa raka a guda a fatiya kadai a boye kuma ya cika sallar magaraba zai riba nan duka fatiya ce eh dalilin bin liman ya sa ka kasance a duka baka da fatiya can kullum mun bayanin dalilin liman ko ya tambaya ta tambaya idan ka zo liman yana ruku'i ka samu ruku'i ka samu wani raka zai ce ma ka samu kaga anan ba fatiya ba sura ma ko amma ka samu wani raka dan idan kana bin liman na madam ka saka da nan baka sura ba sallah ka daidai ce ko kai raka abu da ka ci ko shikenan ba kaula ba ba dai insha Allah sai karatu asalin maganar karatu da ake na hana karatu alhamishi da juma'a iya da wani asali to ne ban san ba asalin da ya hana ila ko wani asar shi man da ya inganta abin da ya taba cikin sahih bukhari ruwa ta idan ta inganta abdullah ibn mas'ud shi bai ma karatun hayar alamish kenan cewa akwai wata rana da aka hana wani abu na karatu gaskiya ko ba wani asar da ya tabbata kan haka na hanawa tabbata ne babu gaskiya sabai ba ran da basu karatu annan ba ran da ba yi ya kama kuran kowa da irin da ya kama ranar da zai iya yi kuran wannan shi ne sai Allah rahma sati da bata mutsa da aya ta takwas kenan ka dauki ra'a ka kuma ka ka dauki ra'a ka za ka yi haka ce muka yi tsaya aya ta takwas satin da ya gabata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم na'am Ah, za mu tashi aya ta tara ulma kuntu bid'a min rusul haqa قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلى ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن وانا آية الله سبحانه وتعالى نا كوري وتشبه takahurai ko ɗauke hamzarin yarda da muhammadu manzuri na allah sallallahu alaihi wasallam ya ba manzon shi umarni ga ya musu kullu ma kuntum bid'an min rusul ga ya musu ni mana Muhammad sallallahu alaihi magana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ni bin zaman toba sabon abu kirkire ba taɓa yi ba ni na fara daga cikin manzannin Allah mana ba ni ba ne ba harkon manzo daga cikin manzannin Allah ba da kai na aka fara ba shi ne kalmar bida na kirkirar abin da babu shi shi ne asalin kalmar bida a ci Allah badi'ar samawat wanda ya kirkira bai gani wajen kowa ba bai kwaikwayo kowa ba tunan kenan kalma ta manzan Allah salama an yi manzanni da dama kan shi har ma shi ne ƙarshen manzannin Allah kenan me sabo da ya zo da shi da za ku yi inkari ku yi gazama ce ba manzan Allah bane ba abu ne ba sabo a duniya ba Allah ya aiko da wuri ƴan wa daga nan kalma kullum muka ce bida bida kullum wani abu ne wanda mu ana ya zama kaman wani abu da ake tattaunawa kan shi yawan kullum idan kana tattaunawa da mutum da fahimci addini ba wanda kalmar bid'a ce malamai suke sa shubha ga jahilai ta kullum abin suke su kawowa ya samu ta bid'a wannan bid'a ana iya yin ta zaka ce babu wata ba wata mazhaba a duniya kaf wadda take yarda da bid'a ba maza ba ɗaya tak wadda ba ta inkarin bid'a babu ɗaya maza ba a wajen magabata wadda ke yawon bid'a hatta a wajen shugaban mazhaban duka bid'a ba mai kyau a wajen ku duka ce akwai mai kyau wajen ɗan bid'a malamin bid'a ba magana malaki a wallahi imam malik ya ce babu mai kyau imam malik rahimahullah ya ce duk ma ruwayat ibn majshul wani cikin hatta cikin wannan littafin kitabul islam imam malik ya ce ma duk wanda ya ce akwai bid'a mai kyau inji malik rahimahullah to ya ce manzana sallallahu alaihi wasallama ya halarci sakon Allah subhanallah kasan ka gama yawo haka maliki ya ce man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna rasul khana risala shiga magana malik ba wata mai shiga kaki ba mu ne ba ta yin zala a ba wani yin zala a malik ne ya ce ba an ka ce kaci annabi ya rage sakon Allah abdullahi bin umar ke cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce na ji ana iya yawo wani wawan malami wai kuna cewa bid'a kai ma bid'a ne daga baka yi ka wallahi a yau gawar kai ma bid'a ne wani ba bid'a ba abin wauta ta yawa ɗan waƙar dara kaka ja dogon rigima din mai wata bid'a hasana zai ga maka in ne sai tsakani ga Allah wani da wannan bid'a da kace ka ce mu kyauce ko da abinda manzon Allah yi wanne ne yi tambaye shi akwai sana to da na manzon Allah sunna karara da bid'a ce mata ma hasana wanne ne yi to mu aqidar ahadu sunna da jama'a mun imani inda din mu imani ke da imani ba abin da yake na manzon da Allah ya yau muna maganar salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya yarda duk mai karatun littafi ba dilaton account tun daga ahadari daga ba kasa ba ba zuwa iziya sama duk ba in zaka ga wani salati ba na ibrahimiya da tawon hadisi gabata ba daga shi bangaren hadisi kowa ya yarda salati ibrahimiya shine salatin da annabi ya koya to kaddara akwai wani ba fati ba hama wani kunne kawo dan Allah abinda manzon Allah sallam yayi yace ayi sun zo dai da wancan amma san zuciya ta mamaye mutane za ka mutum yana kai wani sabaka ko mutuwa ko aure sai ka yace salatun ayatul fatiha salatul fati ka taba yi sun ce fatiha salatul ibrahimiya ka taba yi ko da ko kara ai ko kara ai ko annabi ko kara ai kuma annabi kamar da ke bid'a ta ma mai mutane basira arhe ko kara za a ce ai fatiha salatul fati amma ba ɗaya mai ta fatiha salatul ibrahimiya ba ta haka wannan wani misali ne guda duk abin da aka ce na sunna ya tabbata idan ruba annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata ibada da zaka yi a wannan duniya in sallah ce in azumi ne in azkar ne babu wata ibada da dan adam zai yi wanda ya huce ta wadda manzon Allah ya kawo balhani bukari bangaren sallah ne zaka yi ta annabi kawo ta annabi zai ka zai ka salla haɓa ta kumbura ta ƙame ruwa azumi za a can aski mata ya ci abinci ma ya azumi azkar kwashe ta ce kullum ana cin azkar yanzu to dan wa menene malamin zai waye ma kan kai kai kai baro ka kwanta maka ga bid'a hasana wallahi duk lokacin da aka saka bid'a ta rushe maka da sunna ga abin da yanzu misali dauki sunna ta fatiha ban sallah assalamu alaikum anan sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar ba salama misali astaghfirullah astaghfirullah yanzu allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya dajjal wal ikram allahumma la mani ali ma a'taita wala zuwa ne karshe din tasbih tamidi dan Allah abida assalamu alaikum dan ulula goma goma ya nabi bashin dari da shin da dana a ta kusi kawana kaga nan annabi ya hana kai nan annabi baka da mana annabi nashi ne da kirkira ji kuwa maka hadarin bid'a kenan din da ya ta ruce sunna maimakon kai azkar annabi ko gashin azkar mai tsiyawa annabi ya koya ban sallah amma daya bagaji sun ce ku yi shi eh nasu sun kirkira sun dogar kan shi ke sarba ga sunna sun sun mata bid'a shine hadarin bid'a wa ma duk da wannan kaji wa ana da ba tattaunawa masu masu ga masu annabi su annabi ta Allah ba rushin kunya ba an ba rushin kunya ba ɗan bida'a ya ce ma'ahar suna bisa annabi in ba rushin kunya ba ta Allah in ba rushin kunya ba wanda ya ce na annabi ya ishe shi abinda Allah ya ce annabi ya ce na ibada ya ishe shi kai kana fama sai ai nawa ne ta Allah ce kuma kasa annabi duk da kima duk da kima kan bid'a har sunna duk da kima kan bid'a har sunna duk nan bid'a ga abin da ke iya so ne kare wata bid'a da wani ya kirkira ko malamin shi ko malamin malamin shi ko kakan shi eh ta ciki hawa ma sai an yi ta bid'a ce hasana kai sunna kana hawa ma ayi na annabi sallallahu wa amma da rashin kunya wuce ce maka wai ko baksa annabi kana akwai rashin kunya duk inda kai su ahlus sunna kuma zo sunna su suka sunna ta da kowaye bas duk inda ka je a masallaci a makaranta kullum abin da ake koya ya manna annabi ya rayu dukkan rayuwa gaba daya sai ga ana dalilin sunna ayan sayyid bukhari ko sai muslim ko abu dawud tirmidhi sai ibn majah tana ka so ake ko ina an sa annabi ya ya rayu magana cin shi shan shi kwance shi tahiyar shi barcin shi tare komai shi shi ake kullum ake koyo wa amma wadin rashin kuma ya ce wai su su suke da annabi ha ba dan mala ya gani wannan wasa ne duk mutum ya gano sai cikin mutanen banza wallahi ku ga mutane gaskiyar magana amma kuka wasa da hankalin mutane ba a sa su gano kuna so ku kare su Allah zai hukunci a takaice nan dai Allah subhanahu wata'ala na cewa manzon shi ga gaya musu ma kuntu bid'an min rasul ni ba kirkire bane ba horko bane ba daga cikin manzannin Allah bale ku ce wani abu sabo ya zo wa ma adari ma fa'alu bi wala bikum ni ban san ba abin da za a yi da ni ko ku kalkashin wannan aya magabata tun sahabbai me manuhar wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san ba abin da za a yi da shi wannan cikin tafsirai sun kawo a lokacin nan kawo sun rika cewa a idan kai ma baka san matsayinka ba ina ga mu suke sukan kan magana ga aya ta sabko ta ce ya gaya mu bai san ba abin da za a yi da shi balle mu wannan shi ake sai aka sabkar da ta cikin inna fatan sassatul fatai يقف لك يقف لك ما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يا هكا دنيا غفر تامك abin da kai in ma kai da ma na gaba Allah ya gafarta ma in ma yayi kuma wa tumma ni'matahu alayka Allah ya cika ni'imar shi gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima ya shiryar da kai hanya mai kakka ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya ga matsayin shi Allah ya gafarta mishi dini har ma na gaba ba da in ma yayi to wannan tafsirin sai kamar da ibn kasir ta ta hanya hanya ingantatta sai wani cikin zuciya rasulullahi hanin alaka su da to mun mu ma na rasulullahi muna maka barka Allah ya tabbatar da wannan alƙawarin to mu'minan muha kenan mabiya ya cikin zai fata hikin yadkhulu minhu mu'minati na tajidu min tahtiha al-anhar ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
kenan ma akwai tabbacin alƙawali ga masu inda mai imani ne da ya gafi lahun da mummuni luminati Allah ya yaka don ya gawarta masu imani maza da mata wa yi kafira an sayyatihim ya kankare musu zunubansu kai masu imani ma inda mai imani ne alƙawarin Allah Allah ya gaya mishi Allah ya gawarta mishi ya kankare mai zunubansu kuma wani sun jannatin tattalin Allah zai shigar da su jannatin tajirin tattalin har zai shigar da masu imani jannatin tajirin tattalin har aljanna wadda koramu ke gudana a alƙashinta kira masu imanin zama alƙawarin na Allah na shigar da su gidan aljanna su kansu mara kyau kan zarkan da lai fauzan azima wannan rabo ne mai girma a wajen Allah kenan na tanan kenan an ba in ma da kenan da bai sani ba yanzu an sanar da shi duk da ibn jirgin tsabari haka ibn kasir ta magana a cikin tafsirin wannan aya magana wacce take zahirin ayar wadda kuma take tana da inganci duk da wannan ya tabbata wannan ayoyi ba su tabbata ba amma magana cewa abinda annabi bai sani ba abinda za a yi da shi ko su al'amari a duniya yaya za a yi irin yanda Allah ya wa sauran annabawa aka kashe su ko aka musu wata illa wani abu da man ya same su na matsala ko ku al'umma ta irin za a mata irin daga sauran annabawa aka halaka da ta wannan abu da shi a duniya shine annabi sani ba na ba ni shi ba kan shi kenan abin da ya shahi gaibu na gaba annabi ya basani a kan shi shi ne magana kenan shi ne ma ya faru da bikin ban san ba abin da za a da ni ko ku kenan abin da yake mustaqbal shine cewa ban san da wannan ba na menene mai da komai zuwa ga Allah ba abin da ya sani abin da yake gama aya ta gaba ke fasara wannan tafsirin yace in attabi ila ma yuha ilayya yace ni ba abin da nake bi kaji kenan in me shi ga mai ake hudu bai da nashi yace in attabi ila ma yuha ilayya ni ba abin da nake bi sai abin da aka mun wahayi kaga dan uwa idan manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kanshi ga matsayin shi baya kirkira ya hodi baya cewa ayi ba a ce ba shi ma abinda yake bi abinda aka mishi wahayi da kiga kuma idan manzo Allah bai samu damo haka ba bai tsarawa sai wani ya sha ilimi ya koshi yayi mabiya yace ga da kamata amma Allah kaga akwai shiga gonar manzannin Allah to su ma manzannin ga matsayinsu shi ma manzan Allah bai kirkira haka sahabbai suke yan wa shi da aka tsaka da tawma gaba da duk wannan ko Abu Hanifa ko Imam Malik ko Ahmad bin Hanbal ko Imam ko Imam Shafi'i gaba daya ba ɗaya daga littafi imam malik ko abu wannan ɗaya a cikinsu kaga wani ya yi littafi na tsarin wata ibada babu su kudin ya rage ya ake gyara sallah ya maganar zakka ya kudin abin na maganar hakam amma ibada ba wani magana ɗaya cikinsu bane tsaye zamana yake wata ibada ga duk ko azkari ne ko kaza ne ba ɗaya mu kirkira kowa ne ma yake ya annabi wannan shine duk magabata na kwarai haka halin su yake ba mai kirkirar makan shi abin da ya lalace bid'a ta ba mai duniya kuma mutum ya jagehi ya tsara na shi yace ga ne kamata ku yi ko zikiri kawa kaza ko sahi ko marace dubu kaza dari kaza haka aka mai da addini zai kuma bid'a kuma aka mata jigo kamar ita ce ma gaskiya sadan waje in kaga wani wurin di an ce 170 dari da goma sha uku dubu da kaza ba na nan bane ba kama ka tamar malami ba ga makarya kuma kama ka kamata ga babu tun ga wajen dubu kaza a ta ruwa ta wanda ana sarati dubu bai inganta ba ba ruwa ingantatta daga manzan Allah cewa wani wurdi kaza dubu ko dubu biyu ko ɗari kaza ɗari uku ɗari bakwai duk sai da tsubu suke yawa suke abin suke abin mathematic a dauko misali ya ɗibi an ce ya ɗibi ko da suke ya ɗibi nawa ɗari nawa ɗari da nawa ishirin tara ko da ya ɗibi ishirin tara wa abin da ake na mathematic ya ce alif iya matsayin ɗaya lam talatin ɗan sanu kaza ya yi ajiyar ne ya yi mutufili akwai karma da kowa ban adadi ishiri ne wallahi ishiri ne wallahi na masarawa masarawa sun mutar zuwa nan su da mutuwa karkin sai ke lakun abana ke lakta kun na mathematics tsari ne wallahi a ce karma adadi babban adadi adadin farko kaza adadin kaza sun tsari ne ba na manzan Allah bane wallahi ba na manzan Allah bane ba amin da haka kenan kurin mutum ya tsaya bai huta ka bi sunna kurka huta wallahi duk mutum Allah ya musulai bar sunna shi wahala duk rayuwarka duk rayuwarka kana cikin komin ka wahala ce a sallah wahala an kama suna wahala mutuwa wahala aure wahala Allah duk ko ina wahala ce dan bid'a ko ina wahala ce ki eh ka sha wahala kuma ka sha kashi haka ne mu wallahi ba abin zama mai daɗi kamar sunna wallahi daɗi gare ta wallahi daɗi gare ta babu wahala kuma ga lada wallahi Allah tabbatar da mu akan sunna su ma Allah shirye da su su gane kenan amin Allah ya ce kenan gaya musu in attabi illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi sai abinda aka mun wani wa ma ana illa nazirun mubin ne matsayina mai galgadi ne kuma galgadi karraba wani boyo bayani a fili ba ta shuba na sallama ke cewa tarakatukum ala al mahajjatil bayda layluha kanahariha la yuzbu ana ila hajj annabi ce na bar ku hanya farafas ba shuba abin karara ce hanya farafas ba mai raɗewa hidan hidan batacce kurin da shaidan ci gaba
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
نعم الله تقول أرأيتم إن كان من عند الله na Allah na ba manzon shi da umarni ya gaya wanda suke wanda suke jayya da shi na Qurayshawa na mushrikai ku bar labari ku gaya mini in kana min indillah wannan Qur'anin an har daga wajen Allah yake wa kafartum bihi ku kuka kafirce mana alqur'ani ku kun kawurce cikin ku nake tare nake da ku amma wa shari shari min bani isra'il wani daga cikin mai sheda daga cikin masu shedawa cikin bani isra'il ya sheda kan irin wannan qur'anin domin iya da littafi da imani kayan ku kayan zo kuma ya sheda kan wannan qur'ani ya mai shaida daga Allah yake wasu takabartu ko kuka yi girman kai mai halin ana mai za ku ce ma Allah na mene ne duk da malaman ta zo suna ka a wannan abin da ya shahara abdullahi bin salama ne wannan abin ya ka ruwayo ingantattu masu kawo ɗauke wannan magana ya ce a ai wannan sura ce makiya magana mafi ƙarfi malaman tafsiri cikin masu suka tabbatar da ta a akan samu sura makiya samu wata aya madaniya a cikin ta aya su wannan iya daga cikin aya duk da surar makiya ce amma wannan aya madaniya ce don kowa rawi in ba shakka kansu wanda ya shaida karara cikin malin bani isra'il abdullahi bin salam shi ne sananne malami wanda babu gardama a cikinsu kuma ya shaida ta muhammadu manzo ne na allah wanda a wannan shaida da yi in ba don rashin rabon su sauran ba ɗan za su imani cewa ya ba labarin da annabi ya zo ma magarin madina iya shigowa ya je a taron farko da aka yi shi aka yi taron farko da aka yi shi aka yi ya ce ina kallon shi na san shi ne wannan annabin na ƙarshen zamani ya ce na sanar shi da ɗan da na haihuwa da ciki na domin annaba cikin littafin a taura ko zai ai suna da siffar shi dalla-dalla da bakin shi hancin shi duk yadda yake siffar a rubuce komai sun karanta da halin shi ba abin da sun san komai cace da ta naga shi ma na san kudu shi ya ma annabi yan tambayoyi tambayoyin da ya san in ba annabi ne bai iya amsa su annabi ya amsa wannan tambayoyi kai tsaye ya ce abin da zan gaya maka a nan shi yi imani bai gusa ba iya rabu a nan yi imani da muhammadu rasulullah a shahadu allah ila shi na muhammadu rasulullah da ya shaida kalmar shahada guda biyu kai tsaye ya shaida allah shi kaɗai ne abun bauta muhammadu manzo ne na allah ana nan cikin tattaunawa sai ga tawaga ta gudawa sun zo suka nemi uzini ya ce ya rasulallah don ka san taurin kan mutane na ka gano matsayinsu ba neman gaskiya suke ba yanzu na yi na imani amma zan laɓe ba su san abin da na yi ba don sun shigo ga musu tambaya a kaina waye meye matsayina a cikinsu shi ke suka shigo abdamin salamu ya ɓoye suka zamana sai manzala ce musu meye matsayin abdullahi bin salama a cikinku cika huwa khairuna wa ibn khairina wa alamna wa ibn alamina ai yi ɗan ɗan manya mahi sani a cikin mu suka mai yabo ya kai yabo na matsayin shi a cikin mu ya ce to zan tambaye ku inda abdullahi bin salam ya musulunta me za ku ce suka ce hafa allah mai tsari ya fi allah mai tsari allah kiyaye shi allah kiyaye shi sun sai mutu a gabansu ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah suka ce huwa sharruna wabani sharruna kai tsaye ku suka ji hawa shi ne mutumin banza na mutanen banza bayan sun ce shi ne idan yi yanzu ka yi ta annabi ta bayan ce mai gama haka nan ba masu neman gaskiya ba da sun shirya haka suka bar shi shi ne malami a cikinsu sananne a cikinsu ya yi shaida muhammadu manzo yana Allah amma suka kiya ya kaɗan a cikin suka imani magana kenan ta to kuruzun me za ku ce idan wani daga cikin musulun ya yi shaida akan wannan ƙur'ani ko wani manzo ne Allah ko kuka girman kai ko ibin gaskiya me za ku ce wani za ku ce ma Allah to kusan cewa dai inna Allah la yahdi al-qawm zalimin Allah bai shaida mutane azalimi mutumin da ya gaskiya da gargami kiya to Allah iya bar shi haka ne shikenan Allah ci gaba wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa in lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقونا إليه cikin irin maganganu da suke wa musulmi daman da suna ga su ne manya a gari su Allah ya ba daraja ya ba ya ba kaza matsayi a gari shi ne suke irin maganganu ga masu imani cewa law kana khairan inda har wannan abin da Muhammad zo da shi inda har abin kware ne ma sabaquna ilai da irin wa'ancan mutane su bilal su haib su waye wani talakawa adabtar da yin ba inda hakan kirki ne ya za kenan da waɗannan manannan suke gwada suna ishara ga talakawa masu ƙaramin ƙari kenan inda har abin kirki ke da muni a gaba ki tuna ka mun muke shi kenan ba gaskiya bane ba kayan kirki bane ba wannan suna magana ga wasu don su yi wasa da hankalin su da kana khairan masar kun hadis kace wa idan mai haka dubi fa sai yaqulun hadha ifkun qadim tunda su ba su yarda ba ba su bi gaskiyar ba sai suka ce mata ai kiran ƙarya ne tsohon magana da magana tsohon kirkira aka kenan kirkire ne ba gaskiya ba ne me yasa don su musu yadda ba sai suka bata abin gaba ɗaya amma ba don ba don haka bane ba kaji magana ke wa min qabli kitabu musa wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahman wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة كاي منزان الله يزو أي أن سبق ده للتاهي للتاهي موسى شنو التوراة التوراة للتاهي نجابورة قدوة شنو إماما للتاهي نجابورة كما ورحمة ga jin kan Allah ga wanda ya bi shi imani abin da ke cikin shi to in in biyayya ce ita ma a taurar sun mata in mai kuma ga matsayin da a cikinsu to littafin da aka sauka kahin kai ka zo a taura ga matsayinta amma mai suka mata su mata ba biyayya ba irin da suka mata su mata mace wa haza kitabun musaddiqun gashi shi wannan qur'ani da qur'ani yazo musaddiqun littafin qur'ani da yazo bai kata da taura ba ko injil a bai kare tabbata a taurar gaskanta ta yi Qur'ani ya gaskanta da akwai littayi da Allah ya aiko Musa mai suna a taura ai da ake magana kan injila ko kaza kaza bibil a ana magana ne wannan su suka canza amma akwai littayi ya cikin sharadin imani wajibin imani rukunin imani kai imani akwai da tawai da Allah ya saukar daga cikin akwai at-taura akwai injil ya cikin sharadin imani kai yarda amma na hannunsu wannan an jirkita an bata haka annabi ce ta qur'ani ta an jirkita shi amma akwai littafi kenan qur'ani ya gaskantar da abin da ya isko na littafi daga Allah to gashi da wannan qur'anin lisana arabiyan ya zo shi kuma da halishe balarabi littafi ne da lisan arabiyan mubin gaida zai iwaje littafi ne balarabi na sak kuma Allah ya sabkar da shi liyunzira alladhina zalamu don su wani azalimai a yi galgadi ga wanda yake azalimi ne mai kimbin gaskiya a mai galgadi kan taɓaci ka gyara a yi galgadi ga azalimai wa bushara lilmusulmi a lokaci guda a ba da bushara ga duk wanda kyautata aiki ga irin sakamako na gidan aljanna da allah mai tanadi shi matsayin ƙur'ani ya zo ya galgadi kuma ya bushara الله تجبا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Allah yake tabbatarwa ga waɗanda suka ce rabbun Allah Allah ne kaɗai ubangijinsu nan ana magana masu tauhidi gangariya sun mai da komai zuwa ga Allah kuma sun mastakamu ga imani tun zai iya imani a baka ya hudu amma wajen aiki a samu matsala na ce kace lalazin amon a ce wa amalu salihat kullum ai imani za a gama da aiki na kwanu wa'annan sun yi imani kuma sun tsaya inda aka ɗora su shakacin wani ya karantar da kai mahimmancin imani ka bi ƙur'ani da sunna sak ka tsaya inda aka dora kaga dan bid'a bai shiga istiqama ba magana istiqama ga dan bid'a ya tsaya inda aka dora shi ya tsaya inda aka ajiye shi bai tsaya ba kiyaye nan wani dama wani abu kowa dai bai abin da yake sun bar hanyar da annabi ya dora su duk wanda ka bi ba kan abin da ba Allah ya ce manzan Allah ya ce ba ka bi ba abin da Allah ya yi maka umarni shi Allah ga wanda ya aiko kuma shi ma bi yake aka ce ka bi shi mai bi bai na shi kullum shi jan shi ake ba na shi bai ki bi ko na wani shi ne ke masu wannan imani tsayawa kan hanya ta kwarai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a kansu sati da gaba mun karanta sati da ya gabata na babu tsoro a wajen mutuwa ake tabbatar da wannan alƙawali kan ku ji tsoron abin da yake gaba na azaba ko tashin hankali kuma kan ku bi ciki wala tahzanu Allah ta khafu wala tahzanu kan ku ji tsoro kan ku yi bakin ciki dan mutum kan iya mallaka wani abu na duniya in zai bar duniya sai ga kamar iya asara ya asara dukiya ce tara wani abu ne kace mata ne ya bari ya ga abu da kake so sai ga za ka bar shi ka koma ka mutu to ya an baka nutsuwa kan ka yi bakin cikin abin da ka bari da abin da yake gaban ka yayi wannan kuma ya tabbata da nan sun Qur'ani da Sunna me yasa mai imani ka mana garantin za a gwada mishi ne haza sai an gwada mishi irin abin zai samu ga Allah sakinin zai yarda da abin da yake iskewa kuma zai kawatan ma shi mutuwa da ita yake so don annabi an gwada mishi tabbas abin da gwada mai da yake gaba ya yi wanda ya bari ta kenan ba zai bakin ciki ba gaba an mai ga an mai alamunin gaba kuma baya an kai damu abin da yake gaba ya wannan wannan shine kenan wannan aiki haka nan ba sai imani rike Allah abin bauta shi kadai da tsayawa kan hanyar Allah babu tsoro babu in ciki gare su Allah ya samu a cikin larsu Allah ce ulaika ashabul janna wa'annan masu wannan hali Allah kadai tsayawa kan hanyar Allah sune yan aljanna Allah ce khalidina fiha Allah ya kama na aljanna kama magana dawama darul khulud dawama dan adam kan samu wata wani abu na duniya daga jin daɗi ya more gwaje wajen morewa to ai me karewa za a yi ko a kare kudin su kare a koma gida ko ka mutu ka bari dirki mu ɗan adam ga ya tashi hankalin shi wannan abin su ne in kuɗi ne iya tsoron wataran su kare ko ya mutu ya bari ɗayan biyu dole in me ka samu iya da lokaci kuma kai kan garda ka yarda duka wurcinka ka zalla ku mutuwa kuma akwai kare arziki no su kare ko ne akwai to amma can a an je ne khalidi na fiha an je an za a dawoma a ciki to sai Allah ya ce wannan sakamako da Allah ya ba su jaza'an bima kanu ya'malu Allah ya saka musu ne sakamakon abin da suka aikata a duniya kai Allah sama cikin lansu Allah ce gaba ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
amin wa wasaina al-insana biwalidayhi Allah ke magana cewa mun yi umarni ga dan adam ga mutum me aka mai umarni na kulawa da uwayen shi uwayenka me aka mishi umarni game da uwaye guda biyu da sabi kyautatawa duk abin da yake nan waran kare na jin daɗi Allah maka umarni ka yi baki iyawarka ga uwa ga uwa sai ake ga maka wani abu daga cikin aikin uwa duk da asali ya magana kan biyu bi walidai ya ga maka wata matsala ta uwa don ka tuna hamadatu umuhu kurhan wa wada'atu kurhan uwan mutum ta ɗauki cikinka cikin wahala a sadistin shiga ciki matsalolin mace dai tsaunar kullum abu iya nisa ana ƙashi ka haɗari wata ma nawa ta mutu ta ayo ta mutu nawa da san dai matsala ta mace wajen lokacin ciki ko sai tsawon lokacin wannan ya ce ta ɗauki cikinka cikin wahala kuma an san kuma wahala ayuwa ta aihe ka cikin wahala ba daidai mai daɗi wa fisaluhu salasuna shaha wa hamalu fisaluhu salasuna shahara wa hamalu fisaluhu aka ɗauki da cikin da yaye wata talatin nan matsalar ciki daban ai ɗaga uwa kowa sani da an haihe ka bata kare ba sabuwa ce shi ma can ka kare magana ciki ne yanzu kuma ka zo duniya nan ma dai wani aiki ne sabu na kulawa da baka nono ka mata kashi ka mata wutsari ka hana ta barci duk hankalinta a nan kuma duk duniya ba wanda take so ya rayu kaman kai duk duniya ba wanda take so kaman kai ita ta yi san rayuwarka da tata uwa ta yi ba da rayuwarta kai take so ka kai take so ka rayu duk abin ta malaka ta maka don ta kare ka duk rayuwarta nan take tun tsawon lokacin renanka tuna an kawo wa hamadu wa fisalu talasu na shaha an doki ciki da yayi a cikin wata talatin wani shi istimar sai da na ali na maganar wurin shara ana cewa idan mace ta zo da ɗa bayan wata shidda dole ka ɗoka wannan ya wakana lokacin sun bin afan abinda ya tabbata dai na kwanan gudun ka abin sun bin afan a zamanin shi iya halifanci an zo da wata mace ta ayuhu a wata shidda usman ya ba da hukuncin mata haddi akan cewa baiwa a wata shidda zanaci an yi an tura hukumci sai da na'ali ya zo aka ba shi labarin ga irin hukumci da aka yi ali ce me yasa za kashe ta ya ce ba magana kashe ta me ya hujjaka sai ya kawo wannan aya wa hamadu salisu ta shara to can ta yi misalaka cewa والوالدات يرضعن حولين يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
سيدنا يكاون آية تا والوالدات يرضين أولادهن متى متى الوالدات هو يا متى يرضين أولادهن حولين كاملين za su makata renon yaro haulai na kamilai shekara biyu cikakku to nan an ce rada'a haulai na kamilai a cikin wata talatin aka hudda wa fisaluhu haulai fisalu fisalu fisalu ko ko ta kuma ta fisalu fi amina ta ta fisalu fi amina ko ta kenan aka hudda wata aka hudda shekara biyu cikin wata talatin ne saura saura shida ka kenan ta kenan an aka hudda wata talatin wata ashirin da hudu wajen kamin a cikin wata talatin sauran wata shidda ke na ta wannan aya allah tabbatar da ciki da reno cikin wata talatin ke ba da za a kashe ta wani istimbatin sai na ali waccan aya da wani ayo ya gama ya samu hukumin cikin wata fi gihun safi kenan kuma usman ya yi da sauran sahabbai aka iya kana da gaskiya a takacin wani nan shine har yanzu a wurin shari'o'in za ka ga idan aka aihu da wata shidda alƙali dai ba likita ba alƙali dai shi bai yi hukunci idan ku a bar ma Allah to nan yan uwa wani zai ce to ai akwai shugaba kaza kaza kaza shi abin da ake magana baka iya ture nasaba ta ɗa matar da ka aihuwa ta aihuwa a gidanka bayan wata shida baka iya ture ɗan amma kana da dama in kana da hujja kai ta liyani ba ta dole ka ɗauka ba don kana ga tabbas kada ka ba haka bane ba an baka dama ka je ka yi liyani amma haka kurin ka ce na kiya wata shida ne baka wannan dama na shari'a dole ka ɗauka in kana ga ba haka bane ba ga liyani mutuka ku ba ɗan na kai ba to wannan naka ne kurin shi ne magana kenan sai liyani kenan a je gaban alkali a yi rantsuwa hudu ka ce tsinu Allah tsine maka albarka in ba ka bane ba shi ne billahi da lallahu ka yace wannan da ba dana bane ba bace kuma la'natullah alayhi alayk Allah tsine maka albarka in wannan dan kai ita kuma ce ke zo malata malata wadda ba tana azab ita kuma abin zai kare mata ba taka ce shi bambancin magana bambancin matar mutum da ba ita ba in kawo mace tuhumar da zina ko akan alkwaci ta zina in matar ka ce akwai kowa ta kariya a maka bula ta mani amma idan ba matar ka ba ka ce wata mace wannan dan ba dan uban shi bane ko ka ce kin yi zina kurin da farko ma za a ce ina shaidar kan shaida kun ba ɗaya ba biyu ba hudu idan babu shaida hudu sai a kawo maka a bulalaka bulala tamanin eh kai zama kai zama bulala ba ta banzu kala bulala amma ka bulala kuma tamanin amma bulala tamanin maka ke da ka ka bulala tamanin ita kuma shi kenan za ta hita ta hita ba abin zama ta amma idan ka ce wa matarka ta yi zina ko ɗa ba ɗanka ba ne to a nan ba a cewa ka kawo shaidu in ba ka shaidu a mabula zamani a sai a ce ka zo ka yi rantsuwa guda hudu ka rantse da Allah wannan mata kaka tana ko ta yaza ko ɗan ba ɗanka ba ne ba kuma an ƙarya kake tsinon Allah ta bata kanka to sun kai haka ba a maka bula tamanin to kewa ita mun haihuwa ta zuke abin da ya hudu gaskiya ne in ta kyale haddi ya hauta kuma na kisa amma ita mata na dama ta ce a to yi mu zo kiran sai ita mata ita mata tare tsuwa guda hudu billahi da la illa huwa ƙarya yake ƙarya yake abin da ya hudu ɗan ta ya hudu tare ta biyar cewa in haka ne abin da ke wuri Allah hushi da ni kun shi ake da li'ani an haka yi haka to shi kenan ba a taɓa kowa ita ta kare kanta da mata haddi shi ya kare makan shi haddin kazafi ya ture da za a raba su har abada ba da kanunsu shi kuma wannan da dole ce ɗan zina ne ta maka bula tamanin shi wannan da dole ce bai da shege ne ba da za'a to ya bai wula da mana shi da yin tinin uwar shi ta kare kanta an ce mai ɗan zina ta yi zama haddin ƙazafi iyalan kuran ɗan woshi ne kuran ɗan woshi ne kuran ɗan woshi ne kuran ɗan wancan ne kuran ma ba ce mai shi ɗan wancan ne kuran shara haka ta bada to ɗan wani da yawa a sarmar ɗan yawan tambayar idan miji ta wata miji ai malam ya tume ni an ce gudu babu arabi da tuhuma sai su dauki mun wuce da ayani su ce da miji ya tuhuma ta shi sai a ce kuma babu arabi da kanu abai babu arabi ba ka bane ba tuhumar da take ka don tambaya tana yawa tuhumar da take bata aure tuhumar da ta kai gaban shari'a kuma shari'an ma sai an zata da li'ani gaba daya misali zai ce baki yuzana dai ba da bane ba a je gaba alƙali gashi ga ta ce ƙarya ba dan shi bane ba to ka zo ka yi li'ani ya ce a ni ba na yi ba to ɗanka ne a kawo shi a mai bular tamanin muku ta gida haka shi ta bada dole shara ce ta bada eh matuƙa bai kake liyani ɗaɗen shi ne kuma mai bula tamanin eh ha? eh kenan wannan shi ne shari'a ta bada in kuwa yi liyani ita ta ƙiya to wannan dama san da kenan an san kenan ɗa ba ɗan shi ba ne ya tabbata a nan kenan ɗan zina ne kuma ita kuma ita ƙari ya yi a kashe ta a jihe ta shara al'ada kenan da ko ba a jihe ba a takaice abinda yake hana aure sai ta yi liyani misali misali misali a yanzu misali sai aka yi haka ba yanzu a nan akwai da ya kashe mutum ba saudiya ba ba ba kashe abu sai aka je ya ce ta yi zina a wata gidan alƙali sai kerin ya ce mata rantsuwa ta mata liyani to yanzu ɗa ɗan zina ne amma matan shi ce kuma matan shi ce ɗanar matan shi in yi so ci gaba in yi so sake ta ko daga baya haka shara ta to muna kan cewa dai hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atuhu qurha uwan shi ta aihe shi yaro cikin wahala reno dokan ciki cikin wahala وفي سهلو في ثلاثون شهرا وهملو بسهلو الأشي وهملو بسهلو ثلاثين دا هملو بسهلو ثلاثون شهرا دا لو كان تكي دا يوتا ثلاثين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة wannan bawa iya nan cikin rayuwa har sai da ya kai shekara talatin shekara ka arba'in nan za a bayani ne kai gaya na zama lattijo ba tsoho ba ka shiga layin dattijawa shekara arba'in abinda ya gangara kuma shiga layin tsayi tunan za mu ji abinda ya dace wa kaɗan adam in ya kai irin wa'annan shekaru mai kamata yi ganin ayar tana saura kuma lokacin namu ya zo kusan ƙarshe za mu tsaya na insha Allah Allah kai musatin sama sai mu dasa farkon ayar insha Allah yan uwa akwai cikin yan uwa iyawa sun san shi a nan ya shiga halin matsala wasu wannan yanki zinabi sun kama shi a wajen difa zai taho zai zo nan da iyalan shi sa cikin addu'o'inmu da na nan da na gida Allah hudu shi da sauran kamanmu Allah hudu shi Allah ya yi mishi Allah ya yi mishi eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فك أثره اللهم فك أثره اللهم فك أثره اللهم يسر له أمره اللهم يسر له أمره اللهم يسر له أمره وأهله اللهم يسر له أمره أمره اللهم يسر له أمره اللهم يسر له أمره اللهم فك أثرهم آمين يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk an wa duka addu'o'i cikin addu'o'in Allah warware mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh